الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد muna daɗa gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kamo wannan rana ta juma'a bakwai kenan yau ga watan rajab hijira ta biyu, wanda ya daidai da sha tara ga wata na biyu a miladiya 2021 inda za mu ci gaba da karatun littafin a shifa bi ta yi shigogul mustapha sallallahu alaihi wasallam cikin zawiyar mu zawiyar shekhu mu shekhu malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a inda za mu yi zama yau na 63 kenan za mu tashi alfasul khamis ko dan baya in ba manta ba dai muna cikin magana ta mu'jiza ta mu'jizoji ne ake bayani na annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta farko ita ce ijazul qur'an mu'jiza ta alqur'ani mai girma to mun doko kamar yanda yayi bayani tun farko an huskan aka hada su cikin akwai huskoki guda hudu ne inda alqur'ani yake mu'jiza na mun yi huska ta farko mun zo karshen ta shine bayani bisa kan yanda ya kawo kallo wajen takaita magana al-ijaz takaita magana amma takaitacciyar magana ta kunshi bayani mai yawa da da balaga kuma cikin cikin magana da fasaha to shine mun zo ƙarshen wannan fasali na inda yake bayanin wata na sufi wujuhihi to nake ga kamar ya yana da kyau ko misali ɗayan bada ko biyu da wannan tanasuf kin kamar yana cikin abubuwan da ba mu dan bayani akai ba yanda mun hadi dai kawai Qur'ani sashen shi kamar yana yi wa sashe adalci to wannan magana ce tana bukatan bayani ko ƙarin haske shi sa alqur'ani yanda yake yanda yake tafiya saboda kyawun tsarin shi ko don fasar da zamu tashi bisa kan ma tsarin nashi ne amma yanda abin da ya kumta cikin bayanai aka wani bayani sai ga kamar na farko ya zama amsa tambaya ce to ba bar tambaya naka na mace wani wani yanki ya zo na biyu wanda ke kamar amsa wanda zai daidai da magana ta farko kamar misali cikin alkurani mai girma cikin suratul furqan ya cewa وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا kafin yana cikin abubuwan da suka yi suke huskanta ma'aiki da shi sallallahu na tutarwa da inkari yace ma li hadar rasuli ya kula ta'amun fi fi aswaq wani irin manzo ne wannan wai ya kulu yamshi yana ya kulu ta'ama yana ta abinci a ce manzo ne kace Allah ya goga amma kun kana ta abinci ko ana ganin ka kana ta kasuwa kasuwanni ka je wani kasuwa ka ya za a yi a ce manzo Allah Allah ya goga haka suka ce laula unzila laula unzila ilayhi malakun fa yakunu mahu nazira inda ma dai in dan a tabbatar da gaskiya inda Allah ya aiko wani mala'ika ya kasance tare da shi ne gargadi inda in ka kiyama dai zai iya cewa mala'ika ya murkushe ka ya murkushe ka to kaga sai a sallama suka ce inda haka ake au au ta kun law jannatun ya'kulu minha ko ko a ce yana da wata garka wanda in tashi arzikin shi kawai au yake le kanzun ko ta kun law jannatun ya'kulu minha ko ko a je home a aiko mai da wani taska a ce yana da wani trezor ko ko yana da wata garka wanda zan arzikin shi gashi nan kawai ga ta nan wata irin aljanna ta nan ta ƙasa Allah yana yana ci da gare ta wannan magana wanda suka yi to tana buƙatan amsa to ba ta tsaye haka nan sai Qur'ani sai ga sai magana bayan wannan sai ya kawo amsa sai Allah ya ce wanzur kaifa darbu lakal amsal fa dallu falasina sabila di ba gani wai unzur kaifa darbu laka amsal di ba gani wai suka buga ma misali gashi nan gama abin ba ba amma ba tsaya haka nan ba za a yi bayani Allah ya ce tabarakallazi tabarakallazi in sha ja'alaka khairan min zalika jannan tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura bal kadhabu bisa wa atanna liman kadhaba bisa ta'ira ai Allah wanda yake alherin shi ya yawaita shine wanda in sha ja'alaka jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura in yaso ba wai aljanna ɗaya ba ba garka ɗaya ba ce zai baka ko gona ɗaya a'a inda ya so da sai baka garake ko ko gonakai ko aljannatai ga sunan masu yawa shi Allah ka kusura kuma ma ku kauyawa ne kadan da kuke ma babu abin da ake ce ma kasur babu babban gini na sarauta to yace kuma sai zai ba sai ba gini na sarauta ɗaya ba sai ma manyan gidaje na sarauta irin na sarauta in ya so inda wani abu ne da sai ma haka shi ubangijin kwanda ya aiko ka ya ce dai duk abin da ke cikin magana su balkar zabu bisa kamar ma mutum ya gara tambaya to su wai su bisa suke wannan tambayin suke je yan Nigeria sun ce challenge suna suna challenge ma ake son sanar da wannan abubuwan to dan yasa ba ba turo da malaika tare da kai ba ba ka da aljanna babu wani trezor tare da kai ba kana yawo cikin kasuwa kana ana ganin ka kamar mutane kana ci abinci sai Allah ya ce kawai wannan barka zabu bisa kawai sun suna karyatar da ta tashi kiyama ne a wurin su kawai shikenan an mutu ba za a tashi ba inda wanda ya san wanda ya sa lahira gaban shi ne duniya manzon Allah ba ne ya zo ko ya tabbata zai da wata duniya ta karka neman wani taska kamar mai neman ka dawama kana neman wasu duwani kayayyakin jin daɗi kamar mai neman dawama shi da ya zo ya gargaɗi mutane ku tashi daga warke ku tashi daga kwanan ku in kwana kuke yi duka rayuwar na ya kaɗan ce za a yi lahira ko barka zawisa watar na ka an tambayi Allah kuma to su in mutum ya wannan me sakamakon wannan kaga wannan ɗaya ce daga cikin amsoshi akwai amsar da ba kamar saboda wawancin su ma ba amma kula da a bada amsa ba kai tsaye shine tambayar su ta faru da suka so zaka ce mali hazar rasuli ya kulu ta'ama yamshi fil aswaq can sai can bayan wannan duk bayanin Allah sai ce wa ma arsalna qablaka wa ma arsalna min qablika min rasulin وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ba mu taba aiko an su manzanni gabanin ka ba face sai cewa suna cin abinci kuma suna taya kasuwanni su wannan kenan yana nuna tsabar jahilcin su ne su ba su labarin ma annabawan Allah duk dubunnan annabawan da aka yi da mursalai su ba su labarin kowa kenan inda suna labari Allah ya ce ba mu taba aiko wani manzo ba a can sai mutum ne cikin mutane na ci abinci yana zuwa kasuwa wajen bukatun shi to amma me sakamakon irin wannan gardan dami nasu da kangarewa da taurin kunne da kafirci sai ce barka zo bisa wa asirna liman ka zai bisa ji sa'ira idza ra'atu min makanin ba'idin sayula tagayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarrana da'u hunalika subura la tad'u al-yawma thuburan wahidan wa tad'u thuburan kaseera sun dai karyata wannan mu ko wannan sun karyata sa'a ne ran tashin kiyama shi ko mun yi wa tana ne mun kazzabi sa'a sa'ira duk wanda ya karyata sa'a tashin kiyama mun yi tanadin wuta mai ruwa wuta wuta mai ruwa sa'ira idza ra'atkum ga za musu sibanta ba su ma san me sa'ira wannan ba su ma san manzani ba to ba su ba san komi ba san manzanni ba san mala'iku ba san duk suna inkarin wannan aka ce to bari a sifanta musu yana wata take za a tumi makanin bai ne samiyu da ta kai yuzon wasu fira in ta gansu ma daga nesa daga nesa ma an suka ta hango kafarar ita wuta wannan za a tumi makanin bai ne samiyu da ta kai yuzon sai su ji wata irin ruruwa kamar ta tawata za su yi har sautin nata za su rika yi tana war irin zai ta gayu zan wata fira da wani irin huci take sannan wai za ulqu minha makanan dayyiqan in aka jewa su daga cikin ta wani wuri wanda yake mai kunci za ulqu minha makanan dayyiqan wai za ulqu za ulqu minha makanan dayyiqan muqarrani da awuna zika suwara za a jewa su in an jewa su a wani wuri wanda yake mai kunci gare su suna abin daddaurewa yana ka san ɗan daman an sa musu agram an sa musu kunkumai da da da marirka an je wasu za ka je wasu wannan sai ka yi suna kiran halaka da abu na rika suhura a nan cananka ne za ka ji suna kiran halaka Allah ya ce la tad'u yawma suburan wahidan wa tu suburan kaseera ba halaka guda za ku kira ba ku kira halaka halakoki ne masu yawa abun yayi kare halaka ba da wasu wasu bura in larabci suke cewa in ka bace shiga cikin wannan yanayin halaka yana cewa wasu bura halaka ta na ga banu ce to ba dai ka gani ba ba bane ka dai ka gani ba eh banunuwa ne ka gani to wannan kuma cikin dai tsarin ne irin yanda yanda tsarin magana Allah take tabbata tabaraka wa ta'ala yanzu in Allah tabaraka wataala in yi magana huta bai bada mutane a cikin dimuwa kuma masu imani tsaban imani masu imani da kafirai ake wasu su imani amma suna gudun irin wannan abin suna ganin kowane lokaci zai samu su aka bar su haka wani zai tsage zuciya shi za ta bugawa saboda yawan tsoron Allah to Allah da ya kawo wannan sai ya kawo abin da ke shayi hawaye kuma in an bi shi ga yanda yake in an yi zancen aljanna huta sai a yi zancen aljanna sai ce a wai za ku rukun min ha maganin zai kan muqarrina dawo na lika subura la tadlu ma suburan wahidan wa suburan kathira wala zalika khairun nam jannatul khulati wa jannal muttaqun Allah ya ce wannan shine yi alheri ko ko aljanna wanda aka yi ma masu tsoron Allah tanadi wanda aka musu alƙawari shi ma dan a ƙara hankali sai a sifanta aljanna ne take wanda zalika khairun am jannatul khulati wa jannal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira lahum fiha ma yasha'una khalidin ita wannan ta kana kana ta lahum jazaa ita ce ta kasance ga masu tsoron Allah sakamako kuma ita ce makoman su ah kan da mu zamu musira lahum fiha ma yasha'una khalidin su masu dawowa ne a cikin ta cikin ta suna da duk abin da suke so duk abin da suka nema su kada to mutum yanzu amma kanshi kamar wanda yake cewa ne ya ce amma ya ce amilin yau mai tsayi mal bashitu inda ma eh malu mashitu inda ma ta'awun basir amma yul qafin nari khairun amma ya ce amilin yau mai qiyama wanda za a ji mashi huta shine cikin alheri yake cikin alheri koko wanda zai zo amintacce ran tashin kiyama a to ai kowa dimi hankali ya sani saboda haka ba ma sai kun wadi ba sai ce eh malu mashitu ko aikata abin da kuso eh abin da ka zo ka aikata abin da ka so ko dai wannan ne ko wannan to haka siyakin ya zo gashi abinda an hidi wautarsu abinda suka waje an ba su amsa kuma an hidi sakamakonsu bai tsaya ganin ba an hidi sakaman kuma wanda suka yi tsoron Allah kaga tsarin haka haka wani wuri sun su cikin suratul sad shi ma misali na biyu wai dan ina son ga misali na tanasu da aka ce sashen alqur'ani yana ma sashen shi adalci yana ba junan shi amsa san sai aka ce hada zikir wa innal muttaqina la husna ma'ab jannati adni mufattata lahum abwab muttaqina fiha yaduna fiha fakihatin kathiratin wa sharab wa inda muqasirat al atraf hadha ma tu'addu lil nisab in hadha la rizquna ma min nafat nan bayan an ba da labarin annabawa wahalhalun da suka sha da al'ummatansu da jarrabawan da suka shiga su ma irin su annabi ayyub har annabi suleiman har zuwa ka ambaci annabi Ibrahim da da da annabi Ishaq da annabi Yaqub karshe duka aka ambaci wannan annaba sai aka ce haza zikir wa inna lil muttaqina la husna ma wannan wani ambato ne kuma daraja ce ga annabi annabi Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'umma shi wa inna lil muttaqina la husna ma yanzu annabawa kai an kare mursalai sun tike daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to su duka ga an an yi irin sakamakon da aka musu tanadi in sun saboda irin jarrabawan da suka ci da kuma hakurin da suke da gogomar da gogomar da suke a cikin rayuwa to wanzu wani suka za su biyo bayan su masu tsoron Allah wanne sakamakon su sai Allah ya ce inna lil muttaqina la husna ma'ab kyakkyawa makuma ta tabbata ga masu tsoron Allah kamar an ce ne kyakkyawa makuma sai ce jannatu adni mufattahatan lahum al-abwab aljanna ce ta iqama aljanna ce ta zama ba wai a zo a huce ba aljanna ce ta zama mufattatan lahum abwab kohohinta budaddu suke a gare su ba ce maftuha ba kamar me dole a san bambanci tsakanin maftuha da larabci kawai maftuha da suke bude kuma mufattahatan wannan akwai mubalaga akwai da masu masana ilimin sarf sun ce a kowane lokaci kullama zida fil mabna zida fil ma'ana ko ku kama haka duk inda kalima in aka ƙara mata wani abu a cikin gininta to sai ta ƙara wani abu a cikin ma'ana shi maftuha dai buɗaɗɗiya ce wannan watakila kamar za a iya gane bambancin wannan su ran tashin kiyama yana cikin sashi abin da aka rawaito wanda suke munafukai su yanda suke kamar anin da Allah tabaraka ta'ala kita yukhaduna Allah yukhaduna Allah su suna yaune ba wai su a ganin suna yaudaran Allah ne su bayyana mutane imani amma su boye kafirci to huwa khadi'un Allah a sannu su ba nan ba zai zai nuna musu sakamakon wannan yaudar ta su lahira to an ce in aje lahira za mu suna a kuna sallah tun da su ake sallah da komai da komai to sakamakon masu Allah yake sai ku sha aljanna eh yanzu sun tahi kamar yadda kowa sun yi ga kowa bude amma yanzu sun yi sun tunka kowa sai a musu wani sun ranga ɗarin gaɗan ƙahonnai wanda ba su jin ƙahonnan sai ƙaho kawai hana shiga siyo baya su laluba babu komai su koma kuma sai a samu su ƙahonnai wannan sun samu aljanna maftuwa buɗaɗɗiya amma ba mufattahatan ba ba buɗaɗɗiya ba wadda buɗiyan ta ta ba dama a shiga su ga ta buɗa mun buɗe ta ta ta bata musu amfani ba wadanda akwai wasu maganganu da suka bayan wannan hayar wanda irin wannan Qur'ani ke cewa wanda ke cewa irji wara kun farta mai sunu raƙin nan cikin suratul hadid su ma dai to dai wani lama dai cikin wannan magana ce ta mufattatan da mun abuwa ba ni son yana buɗa sosai a mufattata da murabba muttaqina fiha yaduna fiha sakatin kasiratin wa sharab muttaqina fiha suna zama irin zama na morewa ka mutun ya mo zama wanda zaka morewa an an akwai an fasara muttaqina da da tarabu'i kamar wannan zaman da muke haka ka zama ne yanda zaka saki jikinka muttaqina fiha yaduna fiha sakatin kasiratin wa sharab suna kira a kawo musu duk abin da suke nema da wasu ma da'un kamar da Qur'ani yake cewa duk abin da suke nema suke kira kawai za su same shi suna nema aka musu fakiyatan kasiratan wa sharab aka musu kayan ababen marmari da ababen sha kayan sha kayan marmarin nan ka san kaji mutum na ana rusa abinci yunwa ce akwai mutum da ya koshi shi kayan marmari yake dun kasashen da aka ci gaba a wajen musu tabar abinci kayan marmari kala kala kala kala an wanzu to dai in kana neman abin da mutum yana neman abin da zai ci na shi na ba ta kayan marmari ce bai don samu abin da zai ci to amma in aka yi zance can wurin kimma ne an kai karshe wajen wadata ko abin da suke nema abin da suke kira a kamus kayan marmari wa sharab da kayan shaye-shaye buwason yanzu ne ma mu yanzu kayan qur'ani inda ke mu'jiza ma yanzu ne ma mu za mu fahimta wani abu su zamanin can me ke akwai wata da sun san dai giya sun san wani ƙananan abubuwa amma yanzu na mu kayan shaye-shaye ji yanzu kala-kala wanda ke akwai sai ana ana neman ai wani sabga ana so a more kala kala za a kawo kuma duka wani nau'i ne na rafahiya sai wanda ya samu yalwa a rayuwar shi ke neman wannan ababen ba kowa ne ke neman wani ba san a wani shi ba ina tuni wani lokaci ana karantar da mu da wata mada ake ce mata al-iqtisad islami economy ce economy na musulunci yan wana so a koya mana economy kawai to economy ba ruwa wuce amma an ce ekonomi mutane da abin da suke kawo gare su da yin ruwa tunda dai tattali ne tattali yadda za ka tattal arzikin naka yana kama da shi aka kamar ruwa ce amma hadisi yana cewa ma alamanin tasada ko ma alamanin tasada mutum wanda ya iktisadi baya talauta ba ekonomi abin da ake yin iktisadi shi a ma'ana shi ta miƙa karka karka ɓannata kuma karka rike wala ta jaye daga magalulatin ila ila unuka wala ta kusuta kullu basri mata kudu malum masura wani mu'jiza ta Qur'ani muna cikin mutan mu'jizoji na Qur'ani ba sa garewa ekonun baki dai Allah ya tara cikin aya guda yace kakka sa hannunka ka tankware hannunka ga wuyanka ka zama kankan baka ba da koyi ba abin da ke ta da gare ka kuma kakka sake ta dukkan sake kawai da abin da zai wuce fataku da malum mahsuza karshe har ma wanda kake ba in abin ya tafi za a goma ana zargin kana cewa wannan wawa ne diba gani wai yana ya samu kuɗi kawai ya tarraba mutane zo gashin ya zama ya talauci sai za abin dariya to ana koya mana irin matar din ana koya mana sai aka bushen yake malamin da muke ba mu yake ba da misali ke cewa ta kamar yanzu eh mutum ne ka samu kuɗin ka sai ka je ai wai kuna tare da abokanka dan ka nuna burgewa maimakon ka tattala kayan ka sai ka je wai ka sa- a baka sikiriri daman ka ci ka koshi eh ka ce bari in sha sikiriri saboda abincin na ya kwanta ta samu in samu ya kice mashi da ya sai da kiri ya kice mata maganin irin kumburin cikin nan constipation ya mu zai ke kasa abin ka ga yara mu zai muka yi ni ba ma ya haɗa mana da mu sigarin sha muke musa wani ta ba ashe ma tana maganin ma constipation in ka ci- ka cika cikin ka ci nama ko ka ciki ya abin in ka sha abin yana kwanta mu sai muka ƙara shiga ma cikin wannan kwarin na na na na kashe kuɗi na wadan- bangaren to ma'ana dai so nake ce wannan ina cikin abubuwan burgewa da morewa ne wannan kayan shaye-shaye saboda haka na aka wade su don fiya fake tun kasiru tun a launi ya fake tun kasiru tun washarab wa inda mu kasira su tarfi atraf sannan kuma suna da mata na mutunci kasira su tarfi wanda suke kare idanunsu da ganin wanda ba mazan su ba ba sa ganin kowa sai mazan su kasira su tarfi atraf wanda suke ma- matasa wanda suke tsare kun juna wanda muka zaji atrab haza ma tu aduna liyawmil hisab Allah ya ce wannan shine abin da ake muku alƙawali liyawmil hisab har ya zuwa ran tashin kiyama lokacin lissahi in aka ko aka yi ma kowa hisabin shi ga abin da zai tarda mutum yin tsoron Allah an yi zancen masu yin tsoron Allah ga sakamakon su ko bayan sai ya ce haza wani fasila haza wannan kenan za a cira ta zuwa na magana da ta daban an yi zancen aljanna za a yi zancen wuta haza wa illa littafina da sharra ma'abu su ko masu ɗagawa kafirai suna da lalle su suna da mummunan makoma can ci aka wa illa littafina da husna ma'ab masu wa Allah suna da kyakkyawan makoma nan muƙabala sai aka ce wa illa littafina da sharra ma'ab su wanda suke masu ɗagawa masu eh, zalunci kafirai da makomansu suna da mummunan makoma wanda ya gina sharra ma jahannama ya tsiro na fabisan mihad Ja- ita ce jahannama za su konuwa a cikinta fabisan mihad tir da wannan makwanci nasu wadda ita shi ne wata jahannama kaga an yi zancen aka yi zancen masu tsoron Allah aka yi sakamakonsu sai kuma a yi zancen masu wanda suke butulcewa Allah su ma a yi sakamakonsu har Qur'ani yake da shine adalcin yana yi da yace tunasifu wujuhu wujuhi wata wa tunasifu wujuhu ko fuskokin shi suna yi ma junan su adalci wannan da jimawa ne yanzu da aka rubuta wannan shayi ana da can shekara dubu ne da wani abu amma yanzu cikin karnin da ya gabata karnin da ya gabata wa'an sun gano wani sabon ilimi na ijazi na alkur'ani a cikin kur'ani wallahi wani an su Allah ya musu buɗi gumbancin shi ma wa'an su an an samu wani wanda dai wanda zan yi in ce yayi kama da wannan shi ce mai ake ala ijazul adadi din qur'ani ijazi na na adadi na adadin abu shi yanzu wannan yana nin da in wata in wata in wani bangare yazo kamar yanzu wanda muka ce in aka yi da aljanna sai a hudu a hudu huta to shi mutane sun tsaya sun yi lissahi lissahi ma a lissahi ma sun gane in in kaji in sama aka ambaci sama so kaza so 100 misali a cikin alkurani to kasa ma ka samu so 100 za ambata ta in aka ambaci huta so 100 sai ka samu a an in huta ce ta ma'ana mai konewa ta jahannama sai a samu aljanna ita ma so 100 in aka ambaci shedan sai a- adadin shi sai sai ka samu haka za a ambata mala'iku ina gauga ban so na son binciko ma adadin don saboda mutane sun yi an yadda adadin na kowanne ne a qur'ani an ambaci sama so kaza kasa ma an ambace ta so kaza an ambaci aljanna so kaza huta ma an ambace so kaza duka yanzu an kididdige kowanne ne saboda ya zama abin kasan ba haz- sai babu hazar babu babu wani sanin abin gani wani ijazi ne sabo shi ma waye zai zo littahi ya hida abin da yake so amma kuma daga baya zo a gane ashe komi iri ɗaya ne a ciki komi adadin shi ɗaya to wannan shi ma kama wani bangare na tanasuf da cewa shi lokacin da yake bayanin nan bai ba a hango wannan ba ilimi sai daga baya ne aka aka aka hango wannan wannan kadan da karin haske cikin wani abin da ya gabata na eh, fasalin da wuce za mu shiga al-fasl khamis fasali na biyar shi- shi ko ijazun nazm wal uslub shi sai bayani bisa kan ijazi muna ta ƙara bayyana abin da ake yin da ijazi kama kalubale challenge a ce kamar in kuna iyawa in akwai wanda mai iyawa ya kawo shi ko daman annabi aka san da wannan shi annabi zai zo da wani abin da ya keta al'ada kuma ya ce ba wanda ya sai kawo na ko wanda ke sai kuma ya kawo ya kawo aka ce shine bambancin o, shi wannan abin na a wurin wali shi wali Allah Allah na bayyana irin wannan abin mai keta al'ada a wurin shi amma shi baya cewa a in akwai wanda ya isa a'a kuma saboda shi ba a aiko shi ba wajen mutane a ce ku zo ga kaza shi wannan shi ne aka aiko shi dan saboda su tabbata wannan lalle a Allah ya aiko shi to abin da ya faɗa sai Allah ya tabbatar da haka in ya ce in ya mai da in ya kamar yanzu wannan Qur'ani da ya ce to ku kawo musu ku tankucin shi sai a kasa kawo a yana akwai mai iya wace ku kawo ko da sura guda ce a ciki ko mun kamar ina da yana ka ce wani ya kawo aka kasa to shine ijazi to wannan ijazi shi ne cikin Qur'ani abubuwa diya ne ba wai a kawo Qur'anin diya ba baki ɗaya ba a kawo irin magana irin tashi wajen takaitawa da balaga ciki ba an kasa ko ga ta biyu a kawo wanda yake da tsari irin nashi da kuma usulubi shine salo na magana irin na Al-Qur'ani shine wannan fasara zai bayani shi yace alwajhu thani wajihi na biyu wa huska ta biyu min ijazi daga cikin ijazi na Al-Qur'ani suratu nazmihi al-ajib ita ce sura ta tsarin shi wanda suke mai ban mamaki wal uslubul gharib da kuma uslubin shi wanda yake shi ma wani wanda yake shi garibi abin da ke da bako shi ake ma garibi amma shi yasa ake ma bako gharib da larabci saboda yana da ghara'ib bako shi zai kama abu baki bako abu abin da abin mamaki shi shi yasa shi shi abu shi yasa abu mamaki sai su ce kuma za gharib abu mai mamaki mamaki shi ba ta ce mai abu garibi ha yanzu in mutum na zuwa in ka dan baro inda kake in kana ba da labarin abin da gani ma sai a ce kariya kake in ka in za ka ba da labarin da abin da ka gani a wani waje in ka kin kabar inda kake sai a ce kariya kake kuma kai ma inda za ka faɗin abin da kake abin da kai yake a gidanku in za ka faɗi sai a ce kariya kake ya ishe mu labarin da ake bamu da na Maulana Bashir Abdul Zakar da ta anu dake ba labari a ɗayan manyan likitoci ko a Saudiya ne cikin ɗayan manyan likitoci dai ban san ko ina ne ba aka yana cikin da aka yi fahaskin shi aka ce ga irin magani ga abin da za a bashi abin da aka rubuta mai aka aka ta nema da aka samu aka hidda kwana aka hidda komi kawai da gashi addu'a ce eh aka ce wannan mu bayan gida na wannan sai a samu abu ka ce malam kai dai su dai kawai a dai zance buhun wannan kuna da buhun wannan abun tsada magani ne mai tsada a wajen su adawa wannan aduwa wannan da ta wanda mu ga farta kana ganin ta to ko ba aduwa ba nan dan karama abu nan wurin ni nan kwanan naje tawa sai naji ba su da kanya ba gashi na abu nan yanzu naga yana ta yana ta yawar shi baro baro babu su ba su ma san ta ba ba su ma san ta ba to haka in kana ba labarin abin da ke gare ku ko ko irin abin da ke a wajen ku duniya take to wannan bakunta take da wannan bakunta shi sa suke fassara ta da abun mamaki to shi nan manan ma kaman usulub da gharib shi ma da usulubi salon da ban mamaki al mukhalifu li asalibi kalam al arab wanda ke ya sasaba da da salon laki na zantuka na larabawa wa manahijin nazmiha da kuma hanyoyi na tsarin magana su wannan manahijin nazmiha nan nazm ana ne wakenta wanda kuma ya sa wa hanyoyi na tsara wake nasu wa nasriha da kuma shin wadaddan magana tasu wadda ba wake ba allazi ja alaihi wanda alqur'ani yazo da shi wa waqafat maqatiu ayihi wa intahat fawasilu kalimatihi ilaihi da kuma irin yanda inda yake maqati wurin yayyanka maqati wurin kamar mayanka abin amana nihin inda za a tsayawa kamar cikin Qur'ani akwai wakafi akwai wakafi akwai ayoyi to da irin wakafin shi da ayoyin shi inda suke tsayawa wanta ta fawasilu kalimati da kunti da inda kuma gabobi na maganganun shi suke tsayawa shi ma abun mamaki ya kare ilahi zuwa gare shi in ka tsaya shi ma ka lura har da ma shi cikin alkurani akwai inda wakafin da tilas ne a yi wakafi akwai wakafin da ba akwai inda ba a yin wakafi akwai inda ya halitta a yi wakafi ya halitta a huce duka duk ɗaya ne akwai inda ya halitta a huce amma an so a tsaya akwai akwai inda ya halitta a huce amma a ya ta halitta a tsaya amma an yi su a wuce duk shi sa cikin Qur'ani za ku gani wuri musamman mai hafsikin nan akwai wani wakafin kafin ne ake wannan nuni ne zuwa wannan ko ko wani lamun ne an hana mimun ne wannan ke wajibi kenan da akwai inda jimun ne shi wannan jawazul allo jahaimi akwai inda ke sad shi ma a tsaya amma a huce an kai su kaf a tsaya a huce amma ana so a tsaya a tsaya kai so da wasu inda ke dugagga guda biyu kowanne ne da ma'anar shi to wannan kowanne ne tsayawan da ma'ana ba wai ai kawai alajan hukumu ne ake ake ake ake ake ake wannan a inda kamata a tsaya nan in baka tsaya ba inda akwai inda yake wajibi a tsaya in baka tsaya ba nan sai ka canza ma abin ma'ana inda kuma ya kamata ba a tsayawa in ka tsaya shi ma sai ka canza ma'ana sai ya zama ma ma kai sabo misali inda ba a tsayawa inda abinda inda abin kamar aka tsaya zai nuni zuwa ta banna kamar ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa ajri sabilin wala wala junuban illa abi sabilin hakan nan yace kakku ya ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ku wani kuma da gaskiya kar ku kusanci sallah kuna mu cikin maye to kakka ce ya Allah jira mu la taqrabu salah ka tsaya nan in mutun yayin da gangan yayi ma sai wani ya wata rijiyar tana tana shigo shi ya ku wani kuma da gaskiya kar ku kusanci sallah ka tsaya me kike ni banna ce wannan wani ya shi kai ka haudi haka wanda ya salarci ya kace kar ku tsaya kar ku kusanci sallah ko da wani wannan kamar ka ji Allah sau alwa shi ne a ba so ka kara gaba dai la taqrabu salata wa antum sukare lokacin da ku kuke cikin maye yawa kan ku kusanci sallah kuna cikin maye yawa to suka tsaya na wurin ko ka wuce nan ya halitta ka tsaya to irin wannan qur'ani ke da wani ababen mamaki shine ke cewa wurin tsayawan shi ma da wani wucewar shi da ababe na mamaki walam yushar qablahu wala ba'dahu nazirahu ba nazirun nazirun lahu ba a taba samun ko gaba na alqur'ani ko bayan shi abin da yake tsara gare shi tanka wanda yake kama da shi walastata ahadun mumasalata shay'in minhu wani daidai da mutum daya bai bai samu yayi kama ya kawo abin da yake kama da shi ba shine walasata ahadun mutum daya bai samu iko ba mumasalata shay'in yayi ya kawo tankace da wani abu minhu daga na alqur'ani kamar na qur'ani sai maka kawo zai kama da qur'ani ba ba ta samu ba bal harat fihi uqulum bari ma dai hankulan masu hankula ta taɗi mota fi a cikin alkur'anin wata dalla hatu dunahu a halamuhu a halamuhu hankulan su ma sun tafi a dunahu kuma bayan shi wata fasara kuma ta dalla cikin shine indahishat kamar wani abun mamaki wanda ya same ka haka gigice kamar su ta yi shi ma ya samu hankula masu hankula game da alkur'ani walam ya tadu ila mislihi fi jinsi kalamihim min nasarin aw nazamin aw sajin aw rajzin aw shi'in ba samu sun shirye ba sun shiryu zuwa kwatun kwatin qur'ani ma'ana ba samu sun yi wani abin da ke kama da alqur'ani ba cikin jinsin maganganun su cikin nau'i nau'i na maganganun su min nasarin na daga magana wadda take zube aw nazamin koko tsare kamar a wake aw sajin koko magana wadda take idawa da kalima iri da harafi iri daya kana yi kamar da muka ba misali shi wancan halkai aw rajizin ko ko rajiz shi rajiz ainihi wake ne nau'i ne na wake wani bahari ne na cikin buhur na shir laraba suna da bahari bahari wanda ake auna wake da sojan guda goma sha shida to cikin su akwai wanda ake cewa rajiz shi rajiz din nan suka ce ko rajiz din su duk wanda suke yi su ma aw shi'irin koko wake malama sun ce an ce rajas ai shi ma wani yanki ne na waken kuma an ce wake suka ce saboda shi rajas din saboda yanda ya sauki cikin nau'o'i na buhur na haka suka ce masu wannan ma'aunai na wake suna ce musu buhur ne bahar tekuna suka ce musu to saboda shi ya yi sauki da a ciki masu masu kima suka ce mai rajizu himaru shawara shi rajiskin nan jakin mawaka ne kowane mai waka ya zo zai hauye yake kowa dan koyo ma kawai da shi yake ake koyo shi wake ne mai sauki ko mutafilun mutafilun mutafilun mutafilun mutafilun mutafilun haka yake ta yawan shi waƙoƙi da yawa waƙe da yawa na karantarwa na shaja'a na bangare da dama musamman na karantarwa duk wani alfiya za ka ji sai ka ji da irin shi yake yake yake iraki yana cewa ko ya ƙulu raji man ilaihi marghabu abdurrahim ibn husayn al-muznib da haka yake cewa mustafilun mustafilun mustafilun haka wani bashir islam tigaru da haka yake cewa ya ƙulu ya ƙulu ibrahim najlul haji abdul ilahi badrin al-wahaji da haka shi haka yake taya kuma shi ba dole sai kai kai mulazamin harafi guda ba a ƙarshen baitin duka a'a abin da ake so dai wannan sadar sadar take ce wannan hukuncin na wake ka kawo harafin da kawo ka ida da shi in kana so mai biyu mai kuma sai ka kawo na daban kuma ka ida daban ka ka ka ida da irin shi to wannan shine saboda ya zama kowa gama gari sai wasa su dauke shi wake ba to saboda haka yace to eh sai aka kawo wake ga kusar shi aka ce a wurin rajizin koko cikin rajizin rajizin su au shirin koko waken su walamma sami'a kalamahu sallallahu alaihi wasallam walid bin mughira wa ƙara alihi al da babban kafirin da ake mai walid ibn mugira da ya saurari al-ƙur'ani annabi sassanin ya karanta mai al-ƙur'ani raƙa saboda wanda larabawa ne na asali wanda suka san larabci aka karanta musu da aka karanta mai kawai sai duk wani duk suke shi sanyi su ne masu inkarin ba su yi rasu amma ba su matsa su shi ne amma ran nan da ya tsaya annabi sassanin ya karanta aka shi annan sanin ya karanta min akwai wata kisa ce fusila ta karanta min har har zuwa sai kakin nan sai sai da jima abin kamar za yace yace a dakata a dakata saboda yanda abin yake gaskiya ji kawai karshe sai kakin nan sai ka da misal sai ka ta adin wata mudikin nan yaji kawai za in aka ida kamar daga ada da samuda su da za a jawo masa sai kakin nan kawai ce a dakata dakata yaje gidan shi kawai ya kasa ma hitawa sai shiga damuwa ya yi sanyi mana ya karya faja'ahu abu jahalin munkiran alayhi sai aka yada abu jahal to kai fa ka jiwa abokin ka ga hawa irin yanda ya shiga to wannan ai sai suna mana asiri ya ji alqur'ani ya wannan kamar yana so ba da kai kenan sai abu jahal isa isa mishi gida da ya same shi kala sai ce wallahi ma minkum ahadun a'lamu bil ash'ari minni shi walid ibn mughira ta mai wallahi a cikin ku ba mutum ɗaya ba wanda yi ba wanda yi sanin waka ma wallahi ma minkum ahadun alam bil ash'ari mini ba wanda yi ni sanin wake a cikin ku wallahi ma yushbihu allazi ma yushbihu allazi yaqulu shay'an min hadha abinda yake wadi abinda annabi yake wadi sallallahu alaihi wasallam baya kama da komai daga cikin wannan ba kawai ba ba wake bane ba yace musu haka wa fi khabarihi al-akhar a cikin kuma wata riwaya labari nashi na daban da aka rawaito yace yace musu hina jama'a quraishin inda hudurul mawsim yayin da ya tattara quraishawa yayin halartawar lokaci na haduwan masu haji a tun zamanin su ana hajin nan ba wai daga daman tun daga annabawan harko tun daga ai kamar nake faɗi ma ina wani baitin wuce annabi nabi bakata mubarakan wadannin alamin ko alqur'ani ce farkon gida da aka yi shi akan kasa shine shine dakin Allah daman tun annabawa suna ta zuwa haji abun mamaki ma wani gehe na na na, na Ka'aba ake cewa akwai kabarin annabawa sun yi 70 to duka suna zuwa sun yi duk wani alima yawanci sai ya zo ya haji to lokacin kuma addini ya wanzu har zuwan hajji jahiliyan mutane suna zuwa haji to lokacin da mutane suke zuwa haji duka duniya take zuwa annabi yaron aka ce wa azifin nasi bil haji ya tuka rijana ala kulli damir kai kira wa mutane kai mutane kira su zo su haji tana daki Allah duk ko ina da ko ina duniya za ta za ta zo maka to duniya tana zuwa a zamanin su to da lokacin ya zo shine shi mugir sai tattara su manyan kafirai ya ce to yace wakala yace inna wufudal arabi taridu to wafadi wafadi jama'o'i jama'a jama'a ta larabci za ta rika zuwa hawa yanzu za su zuwa suna zuwa suna zuwa fa ajmi'u fihi ra'ayin wa tattaruku hada ra'ayi a game da shi ina ni annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ku san abin da za ku hada musu wanda za ku janye hankalin su kasafi shi la yukazzibu ba'dukum ba'dan kar sashen ku yaje ya kare ta sashi kawai wannan su ce kaza ne wannan su ce a kaza ne ku haɗu ko ya zama ganin kuɗin shi wa ƙalu na ƙulu kayan sai suka ce to a kawai ta zami boka ne kawai qala wallahi ma huwa bikahin ma huwa bi zamzamatihi wala saj'i yace a wallahi shi ba boka bane ba in kuka ce boka ne gane zai saboda ma huwa bi zamzamatihi shi ba karatun da yake yi ware-ware ne kowa na ji ba yadda na bokanci shi bokanci zai ana ana haɗin wasu kalmomin da ba a yi yana gunguni ko ana haɗin wata kalma wadda ba wanda ya san ma'anarta ko mu da boka mu nan shi yana wadansu kalma ko cikin tiyatar zai ka je baka san ko baka saba jin ma abin nan sai a dimuna abin da ba kawai bai da kan kan gado to shi yace bai da wannan wala sai shi kuma wani suna su boka larawa suna hidin wasu wanganu su tsara su kallafa ma kansu yin saja'i magana duk magana ma daya biyu ta tsayar da da wani harfi muayyani kamar duk magana da zani sai na kawo ba a cikin ta ko magana daya biyu in kawo ba in kawo dan saboda a ce wai magana wannan daga aljani ne ba daga mutum bane ba yace to shi ba haka bane magana shi take magana shi a hiri take qalu majnun suka ce to ta zai mahaukaci mutum mahaukaci ne qala ma huwa bi majnun ita shi ba mahaukaci bane wala wala bi khaliqihi wala waswasatihi yace kuma shi ai mutum ne sauyi daidaitaccen mutum ne ba mutum ne irin zabar-zabar ko hiddo idanu kamar wanda aka shaƙe ba shi ma kuce ne yana da kamar an shaƙe shi yana wani da kaga wani tasarrufi na mara hankali kana ganewa to haka in mutum baka ma haida ma mutum da ya magana ba in ka kalli mutum kaga yana wani kifce kifce yana wange wange yana kamar an ana ana tsamuka shi to ka so mara hankali ne yace shi bai da wannan wala waswasa ce bai da wani wani waswas shi ma ba a jin irin wani mai ranar su maganganu kasa kasa kawai magana shi sai mahaukaci shi kadai shi kadai yana magana kasa kasa yana wani abun to shi bai da wannan in ka ce ma hukunci ne kenan ba an yi bayan yarda ba sai suka ce kalu fa na kudu sha'irun so mu ce mawaki ne mana kala ma wofi sha'ir ya ce a shi ba mawaki wani ba mawaki ba ne ba kad araf na shera kullahu ya ce mun san wake dukanin shi rajizahu wa hajazahu wa qaridahu wa wasutahu wa makabudahu duka nau'o'in su wake wanda suka sani rajazahu kamar yadda muka wadi shi rajaz wannan wanda muka bayani da duk cewa dai su zamanin su ba hiddo wannan ma'aunayen ba daga baya wani malami da ne Khalid bin Ahmad al-Farahidi shi ya kirkiro wannan ilimi na wake na sanin duk waken larabci baki ɗayan shi bai huta daga cikin bahari guda goma sha shida to lokacin amma cikin baharin da ya samu akwai wani sai ya samu rajaz to shi rashin skin nan shi waƙe ne da ake shi akwai wani bi na hamasa ana yi ana har cikin yaƙi waƙi yaƙi ma ana yin shi kamar da muke hudin annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudi cikin ɗaya daga cikin yaƙunan dai mutane sun an an wawwace an bar shi yana nuna shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam tsaba shaja'a shi yana tsaya yana yana yana yaƙi yana kakkare kafa yana yana yana hudin ana ana nabiyyu la kadhib ana bunu abdul muttalib ana nabiyyu la kadhib irin wannan rajas suna yin shi a fagen yaƙi ya ce to shi ba irin wannan rajas shi magana shi ba ƙwararren da ke karanta ba irin ba irin wannan bane wa hajazihi kuma ba hajaz bane ba shi ma hajaz wani nau'in magana ne a shi ma daga baya an same wani bahari sunan shi shi ku ce yake mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun magana ce wadda in ana yin ta wannan awon magana yana sa ma mutane farin ciki da hamasa da kokari da himma da yawa waƙoƙi namu ko na kasiru da muke yaban shi wannan musamman zaka ji akwai irin wannan ciki kamar waka shi a teku riga ta ranu yana cewa wannan ta wanda ke yaban shotu shani da dariƙa yana cewa fa mu mabiyansa mun samu mafa'ilun mafa'ilun wake da uba kamar namu mafa'ilun mafa'ilun awon nata ne mafa'ilun mafa'ilun dariƙa ba kamar tamu ana wurdi kamar namu ana wurdi irin namu ko fa babu kamar fa babu kamar wake da uba kamar namu shi ta fa mu mabiyansa mun samu wake da uba kamar namu dariƙa ba kamar tamu ana wurdi irin namu fa babu kamar ka tashani to wannan shi ma mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun wannan kasida ana yin ta ana rera kawai ko ba kashin abin da ake cewa sai abin yana sama hamasa da muka je Senegal idan muna irin kasidin nan Laraba ne su da muke zama iyaka Senegal da Bhutan amma sai su suke ce mu a ta ce sani goran fayra gwaran fera wajen na hausa yawwa saboda yadda ke irin awon nasu da suke sa hamasa a ciki to sai a ce turkai ba su jin abin da amma dai kawai suna jin abin yana tara nishadi to yace to ba irin wannan waken bane mai irin wannan awon wanda ke sa nishadi wa ba busu tsahu ba irin wake bane wanda yake akwai wakan wanda take a shimude ba ta da wani illa akwai kuma da take makabuda wanda take da wata illa wani abu akwai kasida wani lokaci sai ana ana hidda wani abu ana hidda wani kamar wannan mustafilun mustafilun mustafilun ne amma akwai wani lokacin da abin zai bada mustafilun mustafilun mustafil mustafilun mustafilun mustafil mu yau ko mustafilun ka ce mustafil ko ko diwani awon diwani nake fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ilun mafa'ilun ne amma sai wani a ce maimako a ce mafa'ilun sai a ce mafa'ilun mafa'ilun to duka wannan abubuwan da ke cikin wakan nan amma akwai abin da ke samun wakan ya rike shi shine ke cewa to shi wannan abin da muke yi nashi duk bai kama da wannan kenan ma huwa bisha'in shi ba ba ba ba mawaki bane ba to su ma na dabarun su sai suka ce a wai suka ce kalu na fa na qulu sahir to mace masihirci ne kawai masihirci ne shi ma dan dabo kenan ko dan dabo ne kala ma huwa bisha'ir shi ce shi ma yace musu dai a har yanzu dai wannan shi ba ba dan dabo bane wala nafasihi wala gadihi su ma don masahirci bai rabuwa da tohi ana yi ana tohawa kuma ana kullewa shi ba mu gan shi yana yawo da igiya mana duk wani abu wani na tsayi ba mu gaina yi ba in muka ce masa masa mutane wannan dan dabo ne za su sa ido su gani yana daban yana yin su gaba yi to ina ga su ma gurin su ya kare sai suka ce kalu fa ma naqulu to za mu cewa qala ma antum biqa'ilina min hadha shay'an illa wa ana a'rifu annahu batil wallahi yace ba ku zama masu hidin wani abu ɗaya daga cikin wannan ababen da kuka waɗi ba face cewa ni na sauna kawai ba da abin da ke ba gaskiya ba ne ƙarya ce kawai da abin da kuka ɗame da abin da kuka ɗaya daga cikin wannan kawai na san ƙarya ce babu gaskiya ce to ya za'a amma ce wa ina a ƙarabar kauli annahu zahir ko abin da magana da ta yi kama dai wanda ta yi kusa kawai dai ku ce shi ɗan dabo ne فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه أي دبو ne tsahi ne wanda yake yana raba tsakanin mutum da dan shi wal mar'i wa akhihi da mutum da dan uwan shi wal mar'i wa zawjatihi wa zawjihi da namiji da matar shi za mu an ce zawji shi zawji zawji ainihi ainihi zawji da larabci babu zawjatu asali hadiwa qur'ani baki dai babu zawjatu eh su zawji eh kawai ma'aurata namijin namijin zawji ne kamar da hausa ake aure auren misali auren ta tabara eh to su sai haka suke ta aure kawai kowanne ne aure ne zauji aure kowanne ne shine aure ne namijin zauji mace zauji to daga baya yana ga ko saboda dalilin rabon rabon gado aka aka samu aka mallaka mai ta daga baya ake sa ake sa ta to shi sai aka ce alwal mar'i wa zawjihi ainihin larabci na asali haka za cewa mutum haka ce mar'i an san namijin ne kenan wa zawjihi da matar shi wal mar'i wa ashirati da mutum da dangin shi fatafarraqu yace musu kawai kenan haka ne saboda haka fatafarraqu sai suka rarraba wa jalasu ala subli yuhadhirun nasa suna tsawatar da mutane a abu sabon annabi sallallahu alaihi wasallam din suka ga suka rarraba hanyoyi kaka tsawa wata hanya kaka kasa wata hanya din mutane suka shigo to ku yi hankali akwai wannan akwai wani masihirci wa yana nan ku yi hankali ba yana raba mutum tsakanin mutum da da uwayen shi yana raba ka tsakanin kai da uwanka yana raba ka tsakanin kai da danginka mace da namiji duk rabawa yake kar ku saurare shi kar ku saki ku saurare shi ma yana nan da haka suka raba suna ta ka a saurare annabi sallallahu alaihi wasallam fa an zara Allah ta'ala shir walid sai Allah ya sabkar a cikin game da shi wannan walid shi ne ba da wannan shawara babban kafirin zanni wa man khalaqtu wahida wannan ayoyi zanni wa man khalaqtu wahida wajalta lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahatu lahu tamida me ma ga wa mahatu lahu tamida eh suma yaba ana zid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urihu sa'uda innahu fakara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar suma qutila kayfa qaddar suma nazar suma suma absa abasa suma suma me suma nazar suma abasa wa basar suma adbara wastakbar faqala in hadha illa sayyirun yusar in hadha illa qawl bashar to habto ba dan Allah ya sarko da wannan ayoyin game da shi wannan shi wannan kawarin da yayi ba hida musu haka ba shi wannan kuma shi Qur'ani kullun ya wadi sifar tashi ta yi kai gaya an yi fahimta an yi sai nuna ma abu yau shi tun daga baki har zuciya zai nuna ma ta yanda abu yanda wanda abu yanda mutum yake shi Qur'ani sai ce a ka bar ni zarni wa man khalaqtu wahida ka bar ni ni da wanda na wanda na halitta wa man khalaqtu ko wahida wanda na halitta ni kadai bar ni da shi mi wajatu lahu malan mamduna na sa mai dukiya mai yawa wadda ba ta da alamar yankewa an ba shi dukiya wajatu malan mamduna wa banina shuhuda da kuma ƴaƴa wanda suke halarci tare da shi saboda tsabon wadata ba su ma ba su tayya nema a san dai an ba barwai da bayi su je su nemo su kullun ƴaƴa masu yawa suna tare da shi wa mahatalahu tamhida kuma na sanya mai shi ma kacin na yalwa na yalwa ta mai zuce tashi duke tashi tamhida wa ma ta tamhida su mai yatma'u an azid sai yake neman wai in kara kaza mutum ba ya kushi duk da abin da aka mai ma yadda haka nan yana yana kwadayin da kara mai duk haka nan yace isma suna da wani kalla ne ko kalla inna kana ayatina adida bari bari dai inna kana ayatina adida shi kawai mai tsaurin kai ne game da ayoyinmu ya tunda ya ga abin ya yarda wannan ba zancen mutum bane ba ya san abin haƙarin zancen mutum amma kawai yanzu yake tsaurin kai ga abin inda kana yatina anida sa'ur yuquhu sa'uda zan gama shi da azaba wadda take ƙara hawa ba ba ta zan ta shiga ta shiga da shi cikin kuntuta kunci na hali daga kunci zuwa kunci ba ja baya sa'ur gu sa'uda innahu fakkara wa qaddara da aka hira mai wanda suka zo aka ce mai yayi kokari ya bata alqur'anin saboda kar yara su hisibi innahu fakara wa kadar tsaye tunani sai yayi kokarin ya kirkiro abin da zai dai zai zai bata inna fakara wa kadar fakutira kai fakadar aka Allah an ce shi Allah tsine mai ina wani shi kai in kaga ta yanda ya kaddaro ya samo abin maganan nan ya kirkira magana sun makuta da kai fakadar sannan wurin wannan kai so tsinuwa ta tabbata gare shi yanda ya ya tattaro maganar nan ya kirkiri karya hudu akwai a basa basar rigo a suma nazar rigo suma nazar ko makuta da kai suma kuta da kai suma nazar suma nazar ya tsaye duba ya dubirin ka hiddo idanu kana kana tani yana zai hiddo abin qur'ani hidda yanda wai ya tsaya ya yi duba koko nazar akwai fasara da ake mata bancin duban wannan shi dai ta kokarin yanda zai kawo yanda zai abin yayi nazarin abin sun ma nazar sun abasa sannan abasa ya hada huska ya murtuke huska saboda sai tunanin abin ya ki zawa yayi yayi kaddara abin da zai hudin ya ki zawa ya rasa abin da zai ci yau duka wannan ba shi bane duka wake ba mawaki bane ba ba duk kawai mi aka ko ba ya gaba daidai ba wabasar ko su abasa wabasar sannan basarkin nan ƙarin murtuke huska ne wanda ya huce tsanani wanda ya huce tsananin murtuke huska ya huce na na abasa ya ƙara murtuke huska ne su abasa su adbara wasu takbar kafin wai sai Allah na kamar irin likita ne su adbara wasu takbar sannan ya bada baya jiya kamar ya je zo ne ya bada baya ya juya baya wasu takbar ya girman kai da ya girman kai yanzu kawai mi zai ce wa kai na za illa sihiru sir kawai wannan ba komi ne ba kawai dabo ne maji ce wanda ake yusar ake rawaitowa daga malama wanda suke kware ga maji ko ake ake ake rawaito mai ake rawaito mai ma'aiki sarsa mai hada mutane kawai ba komi ne kawai maji ce kwarewa ce cikin maji ina za illa sihiru sir ina za illa qawl bashar wannan ba komai ne kawai zancen mutum ne bancin wanda ya ce duk abin da ya kai karyata ba ina za qawl bashar Allah ya ce sa'u bi sakar a sannu za mu za mu za mu kona shi za mu shiga da shi wutar sakar shine wannan abin da suka sabka nan yace al-ayatu duka ayi wa qala utbatu bin rabi'ata shi ko utuba shi ma wani katin kafir wanda aka shi ya dubban badar ya ce yi na sami alqur'ani yayin da ya ji alqur'ani yace ya qaum ya ku mutane na qad alimtum wallahi kun yi sani lalle kun yi sani anni lam atruk shay'an illa wa qad alimtuhu wa qara'atuhu wa qultu ni ban zama kun san sha'ani na nake ban taɓa barin wani abu ba sai matar su illa qad alimtuhu sai na san shi abin duk na gona abu sai na kokari na kokamta na sa abin wa karatu kuma in karanta shi wa kurtu kuma in faɗe shi ka san abin ka karanta abu in ka fahimta marhala ta ƙarshe kai ma ka faɗi kamar wani abu ne kake koya mutum mai koyan yana so ya iya wake to ya san akwai waken sannan ya karanta waken a karanta mai gani da ake gani da ake to har yanzu da sauran shi me ya saura in yana so yana shi ya kware ya gane me ya kamata yi ya faɗi waken to shi sai ya yi abin ko me idan ilimi ne sai ya tsaya ya kokkomce shi ya iya ya faɗi shi kamar yadda imamu gazali yake faɗi shi shi ma Allah ya shi tun tasawai shi Allah ya sami kokwamto duk wani ilimi sai ya bincika ya san ya gane ilimin ya gane mai sirrin wannan ilimin sannan ya rubuta akan wannan ilimin tun taso shi haka Allah ya shi yace har wani zindikancin wani zindiki bai bari bai sai ya karanti mai sirrin wannan zindikancin sannan ya rubuta akan shi haka Imam Ghazali shi Allah ya shi to kamar irin wannan kokwamta ne shi wannan otobatu yake cewa shi yace yace ce mutane kun san haka nake yace wallahi laqad samitu qawlan wallahi lalle na ji wata magana wallahi ma samitu mislahu qat yace ina rantsuwa da Allah ban taba jin irin shi ba ma huwa bishir wallahi ba ba ba ba waka bace wannan abun wala bishir kuma ba dabo bane wala bil kahanati kuma ba bokanci bane an ce bambanci tsakanin dabo da bokanci shi dabo irin a maida abu a wani abu a maida shi kai ayi ruwaido ayi ruwaido itace a maida su macizai a ganin idan kana ganin macizai na ka maida ko irin wani abubuwa wanda za a yi kaza a maida shi kaza amma shi kahana bokanci wa iddi'a'in sanin gaibi ne mutum yana kira da shi ya san gaibi sai ce a zai baka labarin abin da za a yi ko kamar ya san abin da kenan sun ce kamar in kuma wannan shi ne ake ce ma kahana in kamar kawai mutum ya baka labarin nuna ma ya san gaibi ya ma gaibi eh to shi ne suka ce kuma shi mai diban kuma kala biyu ne akwai wanda zai zai ce ma kaza to amma shi mai diba akwai wanda sai ya diba wasu alamu yake aiki da su ko ya tambayi sunanka da sunan kaza da sunan kaza zai ce ma a to wanda ya doji kudin ka in kudo ka kudin ya kai wane ne doji kudin ka wannan shi arraf ake ce ne amma dai su tattare ta ruga ne duka wanda ke gazgata gazgata su don da gazgata su insha Allah sunan ce ba za su sallar shi kwana 40 ko to yace ba ba dan dabo bane ba kuma ba boka bane ba wa qala an-nadr saboda wani yana da yana bukata a bambance wani abu shi bokan ma yanzu mu boka ma da Hausa kawai kamar likita ne bokanci aka ce wannan boka ne shi sa ai likita aka ce wai likita bokan turai oh shi likita boka ne na tura su ba su da boka irin namu to mu namu sai a ce mashi boka to bokan wanda ke sanin wannan wannan shi bai wani abu ne na daban kuma shi ba ba ba ba na bace ba amma shi wannan kahana irin wannan ta a hida ma gaibi ne wakala su wasu saboda suna iddiya suna cewa aljannu ne suke yada musu masu wannan abu ta akwai aljannu mu suke yada mu aljanni ya ce mu kaza za a yi ko kaza za a yi to wannan shine shine bokancin wannan lakin ne wakala nadar ibn haris shi ma wani ɗaya da cikin manyan kafaran nadar ibn haris ya ce na ya haɗi kwatankwacin wannan shi ma wa fi hadisi islami abi zarrin wa wasafa akahu unaisan faqal shi ma cikin muzancen musulunci na abu zar ya sifanta dan uwansa unais dan uwan shi ne shi sha'iri ne Unais kin nan fa kala sai ce wallahi ma samitu bi ashara min akhi Unais ban taba jin wanda yayi dan uwa na Unais iya waka ba da karna qada isnai ashara sha'iran fil jahiliya lokacin jahiliya ya warware waka ta mawaki wanda ya amsa wani amsa sunan mawaki guda goma sha biyu ne munakada ka zo ka hudu wake ya zo ya faɗi irin yadda ka yi sai ka idan aka zo ya hidi nashi da irin kwafin wakaka kuma nashi ya hinaka shi ne ya ce wajen mawaki goma sha biyu wannan tun a jahiliya ya ce ana ahaduhum in ji abu zar ya ce ni ne ɗayansu ni ma ina ciki wanda ya gagare ni akan waka waka wa annan wanda raka ila maka shi uneskin nan ya cira ta zuwa maka wajen ila abi zarin bi khabarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ma abu zar da labarin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam qultu in ja abu yace fa ma yaqulu an-nas mi mutane suke cewa game da shi qala yaquluna sha'irun kahirun sahirun mutane cewa suke mawaki ne dan dabo ne masihirci ne a laqad samitu qawla lakanati fa ma huwa bi qawlihim amma yace shi wani suke cewa ni naji magana naji zance na yan 'yan dabo kenan ɗan dabo da ake cewa su ne masu hidin gaibin na ko ko shi ɗan ɗan dabo ɗan sihirin na ko su masu ne ake cewa boka yi shi ne ake musu boka kenan masu hidin gaibin ko ya ce na ji magana ta ƴan boka yi ba ma hobi kaule mu a shi ba irinsu ba irin wannan bane ba walakad wadatuhu ala aqra ash-shi'ri falam yaltani sannan na dora maganar da yake wadi alqur'an nan abin da yake wadi na dora shi a san ma'aunai hanyoyi da nau'o'i na wake falam yaltani bai dace da su ba wa ma yaltaimu ala lisani ahadi min ba'di ka san ko yace ba za a taba dacewa ba a harshen wani bayana ni shi shi nake ji ni bayan da na san waken nan na auna bai daidai wato ka san ba cewa wani auna daidai kiran ba wake bane ba bin ba di annahu shi'irun ba ta waye daidaita a harshen wani bayana a ce wai shi wake ne wa innahu la sadiqun wa innahum la kazibun in kare ma zance ki ce ma dan wanshi Abu Zar wa innahu la sadiqun wallahi shi ne gaskiya ne wa innahum la kazibun wallahi su makaryata ne wal akhbaru fi hada sahihatun kasiratun yace labarai cikin wannan kwatankwace irin wannan misalin ingantattu akwai su da yawa kuma sahihatun ingantattu ne kasirtu masu yawa wal injazu bi kulli wahidin min min na'aini ana ya kamata mu tsaya na ga lokaci ya ja alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم